وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah ta'ala mai kowa, mai komi, mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwa gawon katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan ba manta ba yau muna goma sha nawa sha uku da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine shi ne nawa uku ko? biyu da watan biyu ko da watan uku biyu da watan uku shekara ta 2026 miladiya a daren jiya muna cikin wannan sura makiya sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul mursalat mun tsaya akan aya ta 24 yau za mu tashi insha Allah kan aya ta 25 muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi, ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Muna roƙon Allah ya sanya wannan karatu da mu da masu sauraronmu ya zamanto sababi da sababban da za su kai mu aljanna shi. Na'am, me Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا نعم ويل jiya mun yi bayani akan wannan aya wailun yawma idin lil mukazzibin akan surar dai gaba ɗaya ɗungungun cewa surar tana da aya hamsin amma goma daga cikinta ayoyi guda goma duka wannan aya ce aka kwankoma wadda ake ce ma wailun yawma idin lil mukazzibin kaito bane azaba da dausayin wannan na cikin jahannama na bane na balbalin bala'i ya, ya tabbata akan waɗanda suke karyatawa mun ga bayani yanda Allah subhanahu wata'ala ya tafiyo mana da sure ko da yaushe Allah zai bayanin wani abu in ya ƙi da bayanin shi ya waɗi hukuncin shi ya waɗi abin da mutane suke yi ko kuma shi abin da Allah ya yi sai ya idasa wannan kisimin gurin da wailun yau mai dalilin mukaddimi har so goma a jiya mun ga ɗaya mun ga biyu mun ga uku ko daga yau kuma za mu ci gaba mu ga sauran Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba mu wani bayani kuma abinda za ku lura kamun wailun yau mai dalilin mukaddimi duk abinda za a faɗi ya bambamta da hukuncin gaba za a yi bayanin ayoyi hukuncinta daban sai a ce azaba da kone ya tabbata ga duk mai karyatawa ko ya tabbata a dukkan mai karyatawa kuma sai a ɗauki wani hukunci ya sha bamban da wannan hukuncin wanda ya wuce za mu tashi yau alam na ja'alil arda kifaka kenan bayan mun yi da hukuncin yanda Allah subhanahu wata'ala yake tattara halittar ɗan adam a cikin cikin uwarshi da Allah yake gama ruwan namiji da ruwan mace a cikin ma'aiwa da lokacin da za su ɗauka, da Allah ya ɗan bayani sai ce wailun yau ma'idin lilmukaddibe, wani ya tabbata ko ya tabbata, azaba ta tabbata ga masu ƙaryatawa wannan abin da Allah ya zana duk wanda ya ƙaryata azaba ta tabbata a kan shi. Sai Allah ya ɗau wani hukunci ha'ilau, ya ce alam na ji alal arda kifata, shin ba mu bane muka sanya ƙasa ta zamanto matattara? inda za a tattara mu ga baki ɗaya mutum da aljani gaba ɗaya Allah ya ba mu ƙasa, matattara ce, a cikinta muke rayuwa, a cikinta muke mutuwa, a cikinta muke yin gidaje, a cikinta daga ita aka halice mu, ita ƙasa daga ita aka halice mu, kuma babu abin da za mu iya yi sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda. Ya ce, ahaya an wa amwata, a raye da amace duka a cikinta muke, daga ita za ka yi, a cikinta za ka yi noma, a cikinta za ka yi shifkarka ka samu abincin da za ka ci, daga ita za ka yi gidaje ɗaki ka shiga, ka zamna ka sutunce kanka, a cikinta za ka tafi daga wannan guri zuwa wannan guri. Ba ku gama? mutane idan suka hau jirgin jirgin kasa jirgin jirgin sama suna cirawa sun bar kasa wannan duk hankalin ya tashi jirgi ya tashi ku tambayi alhazai ko kuma wanda suka yi bulaguro cikin jirage jirgi iya tashi wa duk inda hankalinka yake ya tashi kai dai ka komo kasar wannan ka komo ta danda ka sabko kai dai ka ji ana Allah sabce mu lafiya Allah sab ka cira ka barta babu abin da yake ranka yake tunani illa dai ka komo ita wannan ƙasar, ka sabko dai lafiya. An gane ko? A haya an kuna raye rayuwarku a ita ƙasai, wa amwata kuma da mutuwarku a cikin wannan ƙasai. Imam Shabi yake cewa, Shabi yake cewa, Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana ƙasa, batsanuha li amwatikum, wa zaharaha, wa zaharaha li ahaya'ikum. Cikinta batanaha samanta na masu rai, su rayu su yi komi da komi yadda suke so, cikinta kuma na matattu, duka dai a cikinta aiki, kuma daga ita aka halice mu. An fahimta ko? Nukhrijukum taratan ukhra. Allah subhanahu wata'ala ya ce minha khalaqnakum. Ita kasa wannan daga ita muka halice ku. Kuma ha wa fiha nu'idukum cikinta kuma za mu maida ku kuma ha wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga gare ta kuma za mu fito ku wani shudi dan can daban yace samanta ga rayayyunku cikinta ga matattunku ahaya'an wa amwata sai Allah ya ci gaba da cewa waja'alna fiha rawasiya sannan muka sanya mata duwal watsu manyan duwatsu shamihatin ai masu tsawo shine shamihatin wa asqainakum ma'an furata kuma muke shayar da ku ruwa mai gardi mai dadi daga cikin wannan kasa kun san ruwa kala kala ne akwai ruwa mai dadi wanda zaka sha ka ji dadi akwai ruwan gishiri akwai ruwan kanwa ruwan cimma wanda baka iya shan shi anan da magaran an taba bude wani shato nan bisa dutsen garin malam daga baya aka rihe shi saboda duk rijiyoyin da aka yi ruwan cimma ne ruwan bai kanwa yake bai yadda daɗi ba iya shan shi hatta da shato shato na gari da ake yi ya kamata ko da yaushe a dinga duk yan shekara shekara biyu akwai ma'aikatar ruwa tana duba shi shin a ci gaba da shan shi ko a bari to Allah subhanahu wataala ya samu mu ruwa mai daɗi mai zarki nagartaccen ruwa kuma musamman mu a nan ƙasar mu Niger Masu bincike sun duba sun ga muke da reserve na kwantaccen ruwa na mai daɗi, ruwan daɗi na duniya ma za a ce gaba ɗaya. Yana cikin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasanmu, babban ruwa wanda yake shi ne kuma mai daɗi. Allahu Akbar, yana daga cikin ni'imar da Allah ya ba, ya ba mu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa asqainakum ma'an furata, haka muka shayar da ruwa, muka shayar da ku ruwa mai daɗi. ka duba a yanzu haka wani garin in kana taya sai ka ga ruwan su dauki misalin yanzu misali in kai yamma cikin mota kana taya in ka huce maradi in ka je age age ba age ba gidan rumji gidan rumji ruwan su sai yan garin suke iya sha ruwan bai yadda daɗi hatta da fiyawa ta wannan in ka tsaya sai akwai bambantawa ake na maradi ko na gidan rumji sai ka ce na maradi shine mai daɗin sha na gidan rubushin kawai wanke-wanke da wanka da menene ake yi to irin wannan ruwaye ana samun su gurare daban-daban ko kuma tsakar dokar daji Allah dan hikima shi sai ya hudo da wani ruwa kuma ya sanya ma ruwan wannan magani kaga mutane suna zuwa suna shan shi suna wanka da shi duk cututtuka na jikinsu suna huta suna warkewa da ikon Allah ga sunan ruwaye da yawa sun huto mana a cikin sahara kamar ruwan injagaran kamar ruwan ingal kamar ruwan tafadak ga sunan ruwaye da dama zaka yanzu haka zaka iske mutane sun zo neman eh, lahiya wannan ruwan magani ne su yi sati wasu su yi kwana uku suna wanka da shi a gurin kuma suna shan shi sai ga duk da ko wata cuta ta fata ko ta ciki Allah ya warkar da su to haka Allah subhanahu wataala yake fito da abubuwan shi na magani a inda ya ga dama su ba su da likitoci tsakar sahara ce ba su da magunguna na zamani kuma babu itace wanda ake kawowa da sauransu to sai Allah ya kawo musu ruwan da zai yi magani subhanallah wannan kudura ce ta Allah sai Allah ya ce mi wailun yawma idhil lil mukaththibin kai co bone ya tabbata azaba ta tabbata a wannan ranai ranar kiyama ga duk wanda suka karyata wannan abu. Kun ga anan gurin wailukin wannan ya zo a kan wannan ayoyi guda uku, tun daga alam na ji'alil arda kifata a haya'an wa amwata, wa ji'alna fi harawa su ya sha mikhatin wa asƙainakun ma an furata, ita ida da wailun yau ma'izin lil mukazzibe. Wannan haka ne tabbas ba ma ba, ba shakka a ciki, to don kan ma ka ƙaryata sai Allah ya tanadin azaba mai raɗaɗi ga duk wanda ya ƙaryata. Mun yi da wannan, sai na gaba, sai Allah ya ce mini. Na'am. Salati sha'ab. Na'am.
لا ذليل ولا يغني
أيوه إنها ترمي بشرر كالقصر مم.
كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين Allahu akbar kun dauko salon tahiyar fasarar ayoyin ko yanzu kuma wani hukunci ne an bar zancen kasa da zancen ruwa duka an bar shi Allah zai dau wani hukunci kuma ya idasa gabai da wailun yawma idhil lil mukaththibin yanzu wani bayani ne daban za a yi Allah ya ce ana zancen ‘yan wuta, yanzu zancen ‘yan wuta ne lokacin da ana cikin eh, zafi na rana na bala'i ana cikin musiba. ‘Yan wuta ga su nan an tattara su za a zuba su cikin wuta, suna cikin musiba wadda take ita ce, sai a zo a ce musu in taliko ila makuntun bihi tukazzimun. Ku tashi, duk ku tashi, ku tahi. ku tafi ku je ku ga gacen wancan abin da kuke karyatawa ku tashi sai a tada su gaba ɗaya a tahi mu je ku je ku ga abin da kuke karyatawa sai a tankaɗo ƙeya su saboda zumura zumura da tankaɗa ƙeya su kuma zumura na masu ‘yan aljanna ai da mahaya suna da da da da karamci amma su wani da tankaɗa ƙeya in taliku ku tashi ila dillin fi salasi sha'ab ku je ga inuwa can za ku je wata inuwa ce mai rukuni guda uku, kun san ita wuta? In ta yi bala'i, ta tashi, ta yi bala'i, musiba ta tashi, ita wutai ta jahannama, za ta tashi, hayakin zai tashi sai ya kasu kaso uku, sai su tsinkayi inuwa ce mai rukuni mai sulusi zawuya guda uku, a ce ku tahi, sai sun zo sai su ga hayaki ne na bala'i na wuta, har ya kasu kaso uku, zillin zi salafi sha'ab shi zillilkin wannan dukhan ake ne hayaki ne daga nan ita wannan inuwai in suka isko inuwa wannan ta hayaki Allah yake la zalilin wala yughni min al-lahab la zalilin ba ta musu inuwa su ji sanyi ko ba ta inuwa inuwar da za su ji daɗi hayaki yayi inuwa hayaki bayya inuwa sai ma in anan ma hayaki ai bayya inuwa ko sai dai in mai asin ma in ya shaka cutar shi ta tari ta tashi da wata asin da wata ƙurar shi da sauransu ko la zalilin babu inuwa he su isko batta musu inuwa wadda za su ji daɗi wala yuguni min lahab kuma ba ta maganin haɓaɓɓaka wadda suke na azaba na wuta da take jewawa saboda ita wannan tartsatsin innaha tarmi bi shararin kalkasar ita wutar wannan tana jefa haɓaɓɓakinta da tartsatsinta irin wanda yanzu ka kunna wuta da wani icce kana ji yana fak yana ɓaka haka yana watsa wani tartsatsi ko to ita wannan abin da take jefa wai ai kalkasar ne kamar wata rabke wani katon dusi rabkeken dusi wasu malamai suka ce a kamar baitul imara kamar kasar kasar gida gidan sarki kun san gida na sarauta ba ɗaya bace da sauran gidaje a faɗi a tsawo a komi to kamar wannan gidan ɗungungun sai a ce tartsatsin wuta ne kai kanka ka san wannan musiba ce ko kuma manyan duwatsu wai tartsatsin ne da yake watsuwa shine shafikin nata tarmi ka bishararin kalkasar Allah subhanahu wataala ya ce mana kuma ka annahu jimalatun sufur shi wannan tartsatsin ka ce manyan raƙumma ne sufur malamai sun fassara shi da baƙaƙe amma sufur ana nihin kamar ruwan ɗorowa rawaya-rawaya masara to babu raƙumi masara sai dai kaga raƙumi baki amma bayya baki lut sai yayi kamar masara masara da baki haka yake badawa sai malaman tafsiri suka fassara shi akan kace manyan raƙumma ne bakake ita wannan abin da take watsawa na na tarsatsatsi kai Allah kiyaye mu wannan hagagin na tarsatsatsi ne na wuta Allah subhanahu wataala da ya ga mu wannan halin da wannan yanayin da wannan kahure da munafukai inda za a tura su sai ya yi da wannan gabar da wailun yawma idhil lil mukaththibin azaba ta tabbata ga duk mai karyatawa kenan ka yarda wannan abun haka nan ne za a tada su a ce ku je gurin abun da kuke karyatawa za a ce musu ku je ga wata inuwa ce mai daɗi mai kyau inuwa ce mai reshe uku idan suka zo sai su ga ba inuwa bace sai su ga hayaki ne baya musu maganin inuwa kuma baya maganin tartsatsin wannan da wutai take jefawa dan tana jewa tartsatsi ka ce manya-manyan duwatsu ne ko kuma manya-manyan gidaje na sarakuna ko kuma ka annahu jimalatun sufur ka ce wani manya-manyan raƙumma ne bakake to wannan magana bakin nan sai Allah ya ce wailun yawma idhil lil mukaththibin kai to da bone azaba ta tabbata za ta tabbata akan duk mai karyata wannan abu wannan shiƙin ma mun gama da shi wailun nawa muka gani buku lissafa ba ya huce hudu mu ci gaba hadha yawmu la yantiqun هذا يوم لا ينطقون
na'am ولا يؤذن لهم فيعتذرون
na'am ويل يومئذ للمكذبين
yanzu kuma wani zance ne hallau daban Allah ya ce hadha wannan ku sani yawmu la yantiqun rana ce da wannan kahure ba su magana wala yu'zanu lahum fayatadhirun kuma ba a ba su izini ma ballantaka- ballantana su kawo wani hamzarinsu. To, a nan gurin, akwai wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna magana, kamar inda Allah ya ce, La ya takallamuna illa il- fi hadal makam, bai na lakin ya ba, ba, ba, ba, ba- ba- inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Alam takun lakum fitin, alam takun fitnatuhum alam takun fitnatuhum an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kun ji wannan aya ko akwai inda za su rantsuwa ga Allah su ce Allah wallahi ba mu yi ba shirka a duniya ba mu yi ba tsahi a duniya ba mu yi ba
قالوا لم تكن فتنتهم إلا قالوا لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ربنا والله ربنا ما ما كنا مشركين ita ce da kanta za su rantse ma Allah subhanahu wata'ala su ce mu ba mu zamanto ba masu shirka a duniya mu ba mu yi ba bid'a a duniya mu musulmi ne sak muna bin sunnan annabi Muhammad kaga anan sun yi bayani ko to ba a wannan gurin bane ba aka ce wurin eh, hada yawmu la yantaqul wa la yu'zanu lahum faya- fayatazirun domin shi ita lahira mataki mataki ce guri guri ne akwai gurin da ake magana, akwai gurin da ba a magana. To wannan gurin na inda ba a magana ne ya zo a wannan sura, amma akwai gurin da ake magana wanda kamar nan gurin misali da sai su yi rantsuwa da Allah su ce su ba mushrikai bane ba a duniya kuma akwai gurin da kahuri zai tsaya gaban Allah dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce mana wa in minkum illa sayukallimuhu rabba laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu ɗaya daga cikin ku sai kowa ubangiji shi ya mishi magana gurin shari'a babu interpret babu ɗan tarjama da kai da Allah sai Allah ya ma magana ya tunatar da komai abin da ya baka a duniya ya bawa na na baka kaza na baka kaza na baka kaza Allah ya tunatar da kai da duk ni'imar da ya ma kuma ka gano ka sani lalle an maka wannan a ce kai kuma me kai kawo abin da kai a fara auna aikinka shi kahuri munafiki idan aka yi da auna aikin shi za ya wuta za ya wuta Allah kiyaye sai ce ma Allah kaga anan ma yayi magana ko sai ce ya Allah ai kai kace baka zalunta kowa Allah ya ce ni ban na zalunta kowa ya ce to Allah dukkan wannan wanda suka muni shaida ban yarda ba da su baka yarda ba a ni dukkan ni na je duniya ko ko dai misalin bai yi ba shi ya je duniya a mutun ya sa kan shi ko kai ka yarda a ce kai kaje a ai haka ne al'amarin misalin gara kullum kai fatan alheri a kanka. Sai ya ce ma Allah shi ya je duniya ya yi aikin kirki shi zai faɗi abin da ya yi a duniya. A, bancin an yi da shari'a, an yi da komi da komi, almuraƙibun al'arba'a duk sun yi magana, ka san a nan inda kake, akwai masu kiwonka guda hudu. Wannan guda hudun, idan ka iya tsere musu, to sai ka je inda kake so ka ci karanka ba babbaka ba a ba abin da za yi amma ka tsere ma wannan hudun ka siganka hudun wannan in dai ka tsere musu to duk abin da kai duniya da lahira ba a ganin ka ba abin da za yi ka san su wane ne da ka taka shi na farkon su sune mala'ikun da Allah ya sa a tare da kai wanda ake ce ma raqibun atidun ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Allah subhanahu wa ta'ala ce babu furcin da mutum zai yi, sai da raƙibun mai muraƙaba shi a tidun wanda yake lassaƙe da shi tare da shi sai yana tare da sai suna tare da shi. Sifa ce ta mala'ikun aka waɗi, wannan mala'ikan raƙibun ne a tidun ne, mai muraƙaba ka ne kuma babu inda za ka bai ta yi bar- tare za ku ta yi. kowa iya da wannan mala'ikun, in wannan sun tahi, wannan su zo, wannan sun tahi, wannan su zo, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ran litinin da ra'al hamis ake ɗaukaka aikin bayi zuwa ga Allah, ya ce, ni kuma ina so kullum a kai aiki na ina azumi, shi yasa yake azumi ran litinin da azumi ra'al hamis. An fahimta da kyau ko? Wannan kenan, to su raƙibun a kin wannan, ka ɓadda musu, ka ka musu wayo, ka musu layazana, ka ɓoye musu sai ka je ka yi abin da kake so na farko kenan na biyu na biyu shine wannan inda muke samanta danda da muke samanta ƙasa za ta yi magana aina ne Allah ya ce ƙasa za ta yi magana yau ma idin tu haddisa akhbaraha تحدث أخبارها wa ya gaya mata بأن ربك أوحى لها ka gani yawma idin a wannan ranai ita ƙasar wannan tuhaddis akhbaraha zata bada labarin ta rankata kaf duk abin da kai a saman ta sai ta wadi ma Allah bi anna rabbaka awha laha saboda ubangijinka ya mata wahayi to boye inda babu ƙasa ka je kai abin da kake so dan sai ta gaya ma Allah in dai tana nan duk inda ta kaje sai ta gaya ma Allah abin da ka yi. Na uku shi ne muraƙabatullah, tsaro na Ubangiji shi da kanshi, duk inda kake Allah iya ganinka, duk abin da ka yi Allah ya sani, to shi ma ka ɓace mai, ka ɓace ka je ka yi abin da kake so, wa mallam yarda bi a malam mai zuhudu ya ce, wanda bai yarda ba da kyautar da nimishi, wa lam yasbir ala bala'i bai yi ba haƙuri a kan bala'in da na ɗora mai, fal ya min ta hatar sama'i, to ya huta daga ƙasan sama ta, ka huta daga ƙasan sama Allah, ɗauta ka kai wani wuri ya je ya nemi rabbin wani ubangiji wanda ba Allah ba kenan nan guda uku muka zana ko saura guda saura guda lokacin da kahuri zai ce ma munafiki zai je wuta an zo an yi shari'a ya ce Allah ban yarda ba da hukuncin wannan duka duka da suka faɗi me yasa baka raba ya ce Allah ya ya ce shi ya je duniya shi ya aikin kirki shi zai faɗi ma Allah abin da yi Allah ya ce to shi bai zalunci to faɗi abin da kai kun san baki ƙarya gare a lokacin sai Allah ya liƙe bakin Allah ya ce mi na'am وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون
bima kanu وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah subhanahu wata'ala ya ce al-yawma nahtimu ala afwahihim yau zamu liƙe bakunkunan su yayi gardama da dukkan masu kawo raskona abinda suka fuka faɗi ya ce shi zai faɗi abinda ya je duniya yayi al-yawma nahtimu ala afwahihim yau zamu kulle bakunkunan su wa tukallimuna aydihim hannuwan su ta mumu magana kaga wannan hannu sai ya ga ma Allah abinda kai tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum kuma kawa ta yi shaida daga hannu ya ce Allah ni na sato miliyon kaza a gurin wane sai kawa ta ce da ni aka je mu muka je Allah da mu muka je Allah ni na rubuta ƙarya aka yi kaza aka yi kaza hannu ya hodi sai kawa ta ce da ni aka je da mu muka je ni ne shaida shi ha al yawma nahtimu ala afwahihim Allah ya ce yau zamu liƙe bakunkunansu wa tukallimuna aidihim hannuwansu su yi magana su gaya mana wa tashhadu arjuluhum qawahuwansu su yi shaida bima kanu yaksibun da duk abin da suka aikata kun ga hudu kenan almuraqibun alarba'a masu tsaron ka su hudu su ne na ci in ka iya koye musu to ka je kai abin da kake so in dai wannan hudun da muka zana musu ganka ba ba abin da za yi ka je ka koye musu idan suka ida jikin shi ya walwaɗi ma Allah sai a buɗe bakin. To, bawa na, ga jikinka di ya faɗi, ka faɗi min duka abin da aka yi kai da kanka, sai ya fara faɗa. Ya dinga ma mi hannuwan nashi da ƙawahuwan shi zai dinga ma faɗa, ya dinga cewa liman shahidtum alai, me yasa za ku zo ku muni shaida, me yasa za ku faɗi, ina ruwanku. Baki yana ma hannu faɗa da ƙafa. Sai su ce mishi mi, an taƙana Allahu alladhi an taka kulle shai. Ai, Allah da ya ba kowa magana, mu ma shi ya ba mu magana muka wani. Shi kenan, shaida ta ƙare inda kai kama shaida kanka, al'itiraf, sayyidul adilla. Tabbatar dawa, kai ka tabbatar babu wani babban shaida da ta hi itiraf, ka faɗi da kanka. Shaida ta ƙare, an fahimta da kyau ko? To, wannan guri wanda muka zana ana magana. amma akwai gurin da ba a magana, haza yawmu la yantiqun wannan rana ce da ba a ba su magana, an ƙi da komi da komi, wala yi uzanu lahum inji Allah ya ce, ko izini ba a ba su faya ta balle su sake kawo wani hamzari, shari'a ta ƙare. A wannan kisimin ma wannan gabai sai Allah ya ida ta da mi, wailun yawma idin lil mukaddibin, kaito azaba ta tabbata akan duk masu ƙaryatawa. wannan abin da aka zana tabbas shi ma haka za a yi sai mu ci gaba sai Allah ya ce mi hada yawmul fasl هذا يوم الحصد جمعناكم والأولين
aiwa فإن كان لكم كيد فكيدون
na'am ويل
yawma idil lil mukaththibin wata gaba daban Allah ya ce hada yawmul fasl wannan ita ce ranar rarrabewa hallo an shiga wani fannin an ida zancen wancan an shiga wani zance daban hada yawmul fasl wannan ita ce ranar rarrabewa jama'anakum mun gama ku gaba ɗaya mun tattara ku guri guda rankatakaf wal awwalin tare da na farkon ku gaba ɗaya fasl wani irin rarrabewa rarrabewa tsakanin kahurai da musulmi, rarrabewa tsakanin ‘yan bidi'a da ‘yan sunna, rarrabewa tsakanin masu tsayi da musulmi, rarrabewa duk a rarrabe kwata-kwata kowa ya san matsayin shi, yawmul fasal kenan, ita ce yawmul fasal. Allah ya ce, jama'a na ku mun tattara ku gaba ɗaya, to fa in kana lakum kaidun, fa kaidun, in kuna da wani makirci, ko wani bayani da za ku iya yi, ko wani ku zo ku haɗi mu shi. in kuna da wani makirci da za ku ɓace ku shiga aljanna ba a san ku ba ba a gan ku ba to ku yi fa in kana lakum kaidun fakidun ai la tanfuzuna illa bi sultan babu wanda zai tsere sai mai hujja al-islam hujja babu wanda ya isa ya tsere daga wannan babu wanda yake da wani makirci babu wanda ya isa ya dau ya yi ruha ido ya shiga aljanna ko ya sa wasu aljanna a gurin Allah ba tare da izinin Allah ba. Subhanallah, kai jama'a kowa ya ta kai shi, nafsi nafsi, kakka yarda da kowa, kakka yarda da komi, ka yarda da aikinka, domin kowa da komi zai tsere ya barka fintinkau, kowa da komi sai sun tsere sun barka, babu abin da zai tsaya tare da kai sai aikinka. Saboda haka gyara aikinka. ka san duk yanda kake son mutum kowane ne sai ya tsere ya barka duk yanda kake son kayan duniya alatu sai sun tafi sun barka mutane tun daga iyayenka da da diyanka da matanka da ƴan uwanka kowa sai ya tsere ya barka babu mai tsayawa gurin ka sai aikinka saboda haka gyara aikinka wannan wanda shine zai tsaya tare da kai yau mai yafirul mar'u min akhi ranar da mutum zai gudu fintin kau daga dan uwan shi kuma ha ka duba yanda mutum yake son uwan shi ka duba yanda yake son baban shi tunawa ma in kai wanda misali iyayensu sun rasu in suka tuna su ka duba har yanda suke kwalla yanzu wanda baban shi ya rasu in ya tuna shi ga iya tausayi iya iya kuka in ya tuna uwan shi tsananin san da yake mata, to, he, ta mata addu'a ake so, kai ta mata addu'a. Abin da zai sa yaro ya tsere ya bar baban shi, yana kiran shi ɗana zo ni ne na makaza a duniya, na makaza a ce baba ina, ai al'amarin ya tsere, ka duba iya san da kake ma uwarka, kuma za ka tsere ka barta. Wai kun san me yasa wannan abun? Saboda duk kana tunanin akwai wani haƙƙi na uwan nan, ko wani haƙƙi na baban nan, ko wani haƙƙi na ɗan uwan nan a duniya wanda ya cancanta dole ka bashi, kai kuma baka bashi ba, kuma yau za a yi lissahi, kuma sai an biya, kuma biyan da lada da zunubi ake yi, ba da kuɗi ba, baka zauwa kuma gaban Allah in biya yi ma baka ce, to yau ka yahe mini kamun mu isa, a ina mu je dai, eh mu je, sai an zo an tsaida ko an yi shari'a. haƙƙi na matarka baka bata ba ka yanka duba ka ga yanda maza wasu suke walakantar da matansu bata isa bata yi magana a gida an cuta mata ta rasa abin da za ta yi ka duba mata wasu yanda suke walakantar da mazansu dukkan wannan haƙƙi sai an zo gaban Allah haƙƙin makwabci da makwabci haƙƙin ɗan uwa da ɗan uwa haƙƙin uba da ɗa haƙƙin uwa da sauransu shari'a sai a gaban Allah kai wallahi ka gyara tun anan kamun aje shari'a gaban Allah gyara anan tun kamun aje shari'a gaban Allah wani yake cewa kumya lahira gara kumya lahira da ta duniya ko a a ina gara kumya duniya da ta lahira a kwashin ladanka a zuba musu in ladan naka ya kare a kwaso zunubinsu a zuba maka haka ce shari'a fa shi yasa kowa da gaga kowa ko aboki da aboki ne ko sanayya kana waiwaiwa kaga alarama ya san ka a duniya sai ka kauda da gudu alarama akwai wani abu da ban baka bugo sai ka tsere kal aje a dauki ladanka a bashi amma sai an gama i da gudunka kare gudun ki barewa hannun mai dawa kika kwana i da gudunka sai ga ka tikir a gaban Allah eh kana inkarin wata kudura ta Ubangiji ko to za ka gami shi, kamar wannan bawan Allah ne da ya saba ma Allah ya saba ma Allah kuma ya ma ɗiyan shi tara ta arziki da zai mutu hadisi ne na annabi ya yi tattara ɗiyan shi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya nake a gurinku suka ce kai uba ne nagari kamu mu kaza kamu mu kaza kamu mu kaza ya ce amma ni na san kaina ina tsoron gamuwa da Allah in ya kama ni kashi zai bani ya ce saboda haka in na mutu ku ƙona ni in zama toka rabin tokai ku sheƙa ta a cikin ruwa rabin tokai ku sheƙe ta iska ta tahi da ita shikenan Allah ba ya kama ni ba yayi inkarin kudura ta Allah a jahilci iya mutuwa iyan shi suka mai wannan wasiye Allah ya umurci iska ta maido kurai ta maido tokai aka umurci ruwan ya maido tokai aka cubra shi titirif ya tashi ga shi ga Allah Allah ya tambaye shi me yasa kai haka yace tsoronka dan kan mu gamu kuma gashi mun gamu to a ruwaya yanda tazo Allah ya yaye mu shi Allah ya gafarta mai saboda ya nuna tsoron Allah da karshe dazu muke bayani da wani abokin mu ko da yake shi ma dai yayi inkarin amma akan jahilci ne aka ce mai tsoho bai shiga aljanna yace me kake so a cikin aljanna yace an ce da kwai kaya mai kyau har da matan aljanna ce to to kai kuma tsoho ya zaka yace to su dinga bi na dai matan aljanna ne sai dai yace mai a'a za a maida ka yaro yace ni kin za a maida ni yaro eh an maida ka yaro za a saka aljanna yace a'a sai dai an maida wani a gabana na gani tukwana ni in je a maida ni kaga yayi inkarin kudura Allah amma a jahilci shi bai raba a zo a maida shi yaro a'a a maida wai Allah ya maida wani a gaban shi ya maida shi yaron tukwana shi ya yarda a zo a maida shi eh liyatuma inda kalbu irin na annabi Ibrahim yayi inkari amma a jahilci a jahilce yayi wannan abu to wannan guri ana magana wannan guri ba a magana Allah subhanahu wataala yace wailun yawma idhin lil mukaththibin in kuna da wani kaidi ku kawo wanda za ku bace mini ku isa ku bace ma Allah ba ku isa ku bace ma kowa ba kai to bane ya tabbata azaba ta tabbata ga duk masu karyata wannan bayani sai mi gaba na'am innal lil muttaqina إن المتقين في ظلال وعيون
na'am وفواكه مما يشتهون ci gaba كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون inna إنا كذلك نجزي المحسنين Allah samu na ciki na'am ويل يومئذ للمكذبين Allahu akbar Allah subhanahu wataala kuma sai ya bango- ya juyo bangaren muminai masu tsoron Allah zai ba mu labarin su suma kuma wannan gabai ita ma Allah ya yi da sata da mi da wailun yawma idhin lil mukazzibin na nawa ne na tara ne ko na goma na tara ne ko wannan gabai kuma ga abin da take faɗi innal muttaqina fi zilalin wa uyun lalle masu jin tsoron Allah suna cikin zilal inwa mai daɗi wa uyun da mare-mari na ruwa mai daɗi wa fawakiha da ɗiyan itace kala-kala mimma yastahun da yan irin wanda suke marmari wanda suke so ɗiyan itace kuma babu zancen wannan na rani ne wannan na damana ne wannan na a'a ko da yaushe ka san a wani lokaci mu misali a nan duniya akwai ɗiyan itacen wanda ba a samun su sai da damana in dai ba garka ba gare ka a cikin rani baka iya samun su yanzu in ka ɗauki misali gwanda da, da, da yalo da karoti da salati duk ba ko da yaushe ba ake samun salati a tsakar damana kana da salati babu sai in ta wuce masu garake suke shuka in ka ɗauka umuman gaba ɗaya akwai ɗiyan itacen da sai da ɗari ake samun su akwai wanda sai da sai da damana akwai wanda sai sai da rani shi gawo misali shi asalin cikin damana ma bai ganye ko ba haka bane duk ruwan da za a sheka gawo bai ganye cikin damana sai da rani kuma shi sai fara ganyen shi subhanallah to irin wannan da yawa ke da kwai to ɗiyan itacen da suke cikin aljanna da na ɗari da na zahi da na sanyi da na koda yaushe ko da yaushe kuma akwai su mimma yashtahun kawai wanda kake bukata wanda kake bukata eh suke bukata za a ba su Allah yakan ce musu kulu washrabu ku ci ku sha hani'an kuna barabe ana muku barka da jin daɗi yanda kuke so bima kuntum ta'malun wannan sakewa ce dangane da abin da kuka aikata inna kadhalika